quarters past the officials.
I'm sure.
Uh, but it's because of the, No.
the community connection.
Far.
إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan wani musulmi na wannan masallaci mai albarka masjidul Rahma a wannan babban birnin Hamburg a ƙasar Germany. barkanmu da yamma barkanmu da kasancewa a wannan masallaci da haduwa a wannan taro mai albarka don ziyara ta zumunci da kuma tattaunawa akan abubuwa da suka shafi addinin mu da rayuwar mu gaba daya abin da za mu tattauna a kai da yawa amma lokacin ba shi da yawa kuma za mu ɗauki gaba-gaba sauran abubuwan za su shigo ne a cikin tambayoyi waɗanda za su rubuta tambaya sai su rubuta wanda kuma za su faɗa da baki akwai abin magana za a ba su dama su yi tambaya zan ɗauki abin jaka-jaka ne back back jaka na farko shine bayani akan ni'imar musulunci don ita ce ta haɗa mana laula kalimatu shahada da ba don kalmar shahada ba da ba don addinin musulunci ba da ban taso daga nigeria thousands of kilometers da zuwa same ku a nan ba wanda mun samu dama da zan ce muku allah ya shanye da shi wannan ni'ima ce babba da ya kamata mu kiyaye ta kuma mu amfana da ita menene addini na musulunci a cikinsa muke alhamdulillah muna yi wa albishir da duk wani mutum musulmi ya sani babu wata ni'ima da Allah zai maka sama da addinin musulunci kuma in Allah ya baka musulunci ka zama musulmi to ko baka da koko a aljihunka ko baka da komai a aljihunka ko baka mallaki komai ba to ka samu addini ka samu kuma dacewa da tauhidin ka samu rabo yana da ta kawo ya hannu da haka Allah yana son ka da ya mai da kuma musulmi ka comparison tsakanin ka da wanda ba musulmi ba duk wanda suke rayuwa mutum da yake bakin ciki damuwa ta ishe shi ya saka bindiga ya harbe kansa ya kashe kansa da kuma idan ka shiga damuwa za ka je masallaci ka buɗe alkur'ani ka karanta shafi ne shafi biyu za ka samu sauki wallahi wannan ni'ima ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu sutura muka rufe jikin kad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasu taqwa dhalika khair ya bani adam Allah shi ya kai dan adam mun sauka muka da sutura ka rufe jikinka bai mai da kai jabba da kaga akuya tinkiya saniya ba ta ba ta da riga ba ta da wando amma kai Allah maka riga ya maka wando har da hula saboda ka rufe wannan abin da ka mutunci amma akwai wani dan uwanka mutum wanda halittar ku iri ɗaya ne shi kuma Allah bai ba shi wannan ni'imar ba shi tsiraici yake yi ka gama ci tsirara duk wanda yake rayuwa a ƙasar turai ai ba wanda zai gaya masa kayan tsiraici amma saba da shi kawai su kuma shi ne jin daɗin su in zafi ya ishe su su fita su kwaɓe riga da wando ko brazil a wani lokacin mace ba za ta saka ba su zauna tana shan iska amma kai musulmi ba za ka iya wannan ba limada li ajli islam wal haya saboda Allah ya baka musulunci kuma ya baka kunya wancan wanda zai wannan bai da bambanci da dabba amma kai Allah ya girma maka idan na gaya maka wannan ba akwai tambaya a gaban ka wannan ni'imar da Allah ya yi maka ne ka masa ne kuma الإسلام هو الدين الذي نقل البشر الإسلام شيء الدين اللي يدرك الآن أدم من ظلمة الشرك وإبادة المخلوق إلى عبادة الخالق وإلى التوحيد وإفراد الخالق بالعبودية الدين المسلمشي شيء الدين اللي يشير دان أدم daga duhu na shirka da bauta wa wajen Allah wani zai je ga itace yana masa bauta kai kuma za ka yi sujada kana bauta Allah kuma kana da imani ta yadda baka ga Allah ba amma kana masa bauta min ibadatil khaliq al makhluq ila ibadatil khaliq wa ifradihi bil ubudiyya bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala da kadai ta masa bauta shi shi kadai musulunci shine addinul haqq الذي ارتضاه لجميع خلقه منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة الدين المسلم شيني الدين اللي الله يدد شيء duk lokacin da ya halicci annaba adam ya ce a yi musulunci kuma ila kiyami sa'ati an zuwa tashi an kiyama babu wani addini a wajen Allah in ba musulunci ba babu shi inna dina inda Allah islam duk wanda yake da awar wani addini in dai ba islam yake wato yana shirme ne na bata lokaci wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allah fa inna Allah sami'un hisab shin ali ibn kuma Allah ya turo annabawa da manzanni akan kulawa da wannan addini dan ka san Allah ya damu da shi ina maimaita maka wannan ne saboda eh kasar da kake rayuwa ba su san wannan maganar ba ba kuma shi ne a gabansu ba su duniya ce a gabansu ba Allah a cikin sha'aninsu Allah ya turo da annabawa da manzanni don su yi kira kai baka haɗu da annabin ba amma Allah ya maka ni'ima ka yi imani da annabi tambayar da nake maka menene kai wa Allah na sakayya akan abin da Allah ya maka wani godiya kai idan mutum ya maka abu mai kyau ai kana cewa na gode na gode to shi Allah da ya barka kana musulmi ya tsare maka imaninka inda kake rayuwa da ba imanin ka samu kake kubuta kana zuwa kana addini me kai wa Allah shine abin tambaya kuma me ka shirya za ka yi wa Allah ta'ala kafin Allah ya kira ka ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين cikin suratul nahli Allah ya ce na aiko da annabawa da manzanni ɗaya bayan ɗaya tattara wani na bin wani suna wa'azi kowace al'umma da ta rayu Allah sai ya turo mata annabi da'i yana kiranta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake cewa ni abudullah ku bauta wa Allah duk limamin da ya hau mumbarin nan sai ya maka wa'azi yake ka bauta wa Allah ka san bautar Allah ko baka sani ba wajtani bu tawut ko ne san ci dukkan tawut duk wani wanda za a bawa bautawa ba Allah ba sunansa tawut idan ka bautawa wannan microphone sunansa tawut in ka bautawa dan adam ya yadda kana bautar sa sunansa tawut kar ka bautawa kowa sai Allah ba wanda ya isa ba annabi ba mala'ika ba kowa a duniya in ba Allah ba shine ya cancanta a masa bautar shi shi kadai Allah tabaraka wa ta'ala yace daga cikin mutane fa minhum man hada Allah akwai wanda Allah ya shirye da shi kaga muna ciki alhamdulillah ummata Muhammad al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa minhum man haqqat alaihi dalala daga cikin su mutane akwai wanda bata ya tabbata a kan shi ya bata ga sunan kana gani ba sai an maka sharhi da bayani ba Allah bai ba su islam ba Allah bai ba su musulunci ba kai kuma ba biya kai ba ba mijin aka yi da kakanka ba haka kawai Allah ya zaɓi ya zaɓe ka yi baka islam ya taimake ka Allah ya ce fasiru fil ardi ku yi tafiya a bayan ƙasa ku yi tafiya ku ga irin waɗannan mutane ku ga ƙarshen yadda yadda Allah ya waɗanda suka gare ya tashi da su da iyayensa da kakanninsu da su kuma da suke rayuwa yanzu duk wanda ya ƙaryata Allah ba zai ga mai kyau ba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati من الخاسرين cikin Ali Imran aya ta 85 musulunci shine janje canje rayuwa wanda ya bi shi ya bi shi rayuwa ta kwarai da larabawa suna rayuwa rayuwa ta jahiliya suna kashe juna suna cin mushi suna luwaɗi suna zina suna cikin jahilci rayuwar dabbobi in hum illa kal an'ami bal hum adall Allah ya ce kamar dabbobi kai sun ma fi dabbobi bata wallahi yan uwana a yanzu akwai mutanen da suke rayuwa irin ta dabbobi rayuwar dabba rayuwar ba addini rayuwar ba a san Allah rayuwar ba a san shari'a rayuwar ba a san musulunci mutum yana kyamar ya zama musulmi yana kyamar ya participation a cikin harkar musulunci baka da bambanci da dabba akuya wanda za ta ci ta koshi ta koshi a yanka ta a cinye ta a kashin ta in hukin illa kal an'am bal hum adallu adallu sabila sun fi dabbobi ma kadan amma addinin musulunci ya canja rayuwarsu ya mai da su wato suna kan ainihin wato ci gaba ya raba su da takallu komawa baya annizamul qabri da larabawa malaka mun zuwa musulunci suna jayayya kabila da kabila faɗa tsakanin gida da gida sai a yi shekara arba'in ana yaki 40 years wannan ya kashe wannan duk wanda ya haɗu da wanda ya fi shi ƙarfi ya kashe wani yadda ka san rayuwar kifi a cikin ruwa duk babba shi yake cin karami babban kifi yana rayuwa ne akan kananan kifi wallahi haka mutane suke wannan rayuwa amma Allah ya turo addinin musulunci annabi Muhammad ya ce a kowane mutum yana da kima kowane mutum yana da daraja yana ɗaukaka Allah ce wa kuru ni amatallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Allah ya ce ku tuna ni'imomin Allah akan ku da ku mutane ku tuna iyayen ku da kakannin ku kuna gaba da juna fada fada suna yakan junan su wannan ya fada da wannan zai a fa'itin da su yaki yan uwan su zaki yaki kansu amma Allah ya hada ku zukatan ku zuciya ba gangan jiki ba jama'a abinda ake so ya haɗu zuciya za mu iya zuwa mu taru a wannan masallaci na rahma amma idan zukatan mu ba su haɗu ba za mu iya komai ba za mu yi taro ne a gaisa a tafi amma wallahi ba za mu iya wato wani abu ba da haka zuciya zuciya ta da naka ya haɗu wannan shine abin da ake bukata wa kuntum ala shafa hufra Allah ya ce fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan ku zama yan uwan juna a'a ashe musulunci shi ke mai da ku yan uwa ashe zuwa sallar nan shi ke mai da mu yan uwa ashe taron juma'a nan shi ke mai da mu yan uwa hamsu salawat nan shi ke mai da mu yan uwa programs na addini shi ke mai da mu yan uwa imani na yadda ka yadda shi ke mai da mu yan uwa muka zama yan uwan juna da kuna gaba wuta kuntum ala shafara shafa hufra minan nar gaba na wuta gaba na wutar jahannawa fa an kada kun Allah ya tsamo ku daga cikin wuta ya raba ku da jahiliya ya raba ku da kafirci ya raba ku da shan giya ya raba ku da zina ya raba ku da caca ya raba ku da dukkan abin ki da ba a so Allah tabaraka wa ta'ala duka yayi muku wannan saboda ya girmama ku ya mutunta ku fa azakum minha kadalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun musulunci shine ya tsamo mata yace mu ce mata da mata rayuwarsu ba kyau suna hannun zalunci mace ba ta kai komai ba da mace kai ta kai ga idan mutum aka yi masa haihuwa aka haifa masa ya mace kuka yake na ihu a gari me yasa ya yi mace yana kuya mata ku ji da kyau don ku gane wannan addini shine ya muku gata hadal islam dinul islam ku bi shi ku yi masa da'a abinda Allah ya ce ku yi shine wallahi wallahi bature ba shine muku gata ba wallahi Allah ne shine muku gata babu wanda ya yi wa mace gata a duniya da lahira irin Allah da alkur'ani zalunci binne su mutum sai ya haifi ya mace zai tona rami ya binne ta daranta wa idan ma'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat a dauki a binne ta saboda kawai ta zama mace ba ta cin gado in an haife ta ma damuwa ne wa idan bushira ahaduhum bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون باسا so a ce masa ya fi mace aibu a ce mutum ya fi mace wannan jahiliya ne rayuwa ta jahiliya in an zo rabon gado ita ba ta cin gado idan ubanta ya mutu ba a raba gado da ita sai dai a ɗauko ta a sa ta cikin kayan da zai ci gado za a ci gado sai ɗa ya gaji matan ubansa ɗa ya gaji matan uban shi ya shiga ɗaki da ita ya kwanta wannan zul idan mace tana yin al'ada ba ta isa ta zauna a gida ba sai dai a kore ta ta je wajen gari ha ta je ta ta yi al'adarta musulunci a'a ya raba musu gado lil rijali nasibun mimma taraka al walidani wal aqrabuna wa lin nisa'i nasibun mimma taraka al walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa da Allah ya ce ku ci ku sha da su kuma ku zauna a yi mu'amala da su kawai illan da ka banda sado dan uwana musulmi ku sani cewa addinin musulunci shine addinin da ya kamata ku riko da shi da haka gabar magana ta biyu shine duk wanda ya zalunci kansa ya ƙi ga wannan addinin to Allah sai ya mai azaba wa man yazlim minkum nudhiqhu azaban kabira a cikin suratul furqan wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم wannan ayoyi ne na alkur'ani da suke nuna mana human rights yancin ɗan adam kar a kashe shi Allah ya yi ta maimaita kar a kashe mutum kar a yi kisan kai wallahi tallahi musulmi ya kamata ku fito ku yi bayani babu addinin da ya ba wa dan adam kariya wallahi islam mu ne muke da wannan a cikin a cikin littafin babu shi a cikin bible muna da shi a cikin alqur'ani a mutunta mutum a kame shi a girmama shi kada a cutar da shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kar ku yi almasha tunda Allah ya muku ni'imar musulunci ina maimaita muku wannan kalmar saboda kuna rayuwa a ƙasar da kuna da freedom kuna da yanci kowa zai iya shiga gidansa ya je abin da ya gada ba ba wanda yake gadansa amma ka tuna Allah yana kallon ka wallahi za ka iya zuwa sallar juma'a ba wanda zai kushe nan naka za ka iya zuwa sallar jami'i ba wanda zai kushe nan naka wataƙila ka je ka haɗu da kai jinsina Allah ya kiyaye kai fasikanci ka nemi mata kaga tsiraici kana kallon tsiraici kullum kullum ba ka iya fara ganin ka kame da shi halal duk wanda yake rayuwa a irin waɗannan ƙasashe na turai ya sani cewa ya kamata addininsa ya zama mai ƙarfi sama addinin da wanda yake a kan yake zama saboda challenges that you are facing many of muslim umma wanda ba sa rayuwa a irin wallahi da not president to ya kamata ka zama extra careful zaraicin nan da kake gani kullum kullum kana jin Allah ya yafi maka ne kana da aya ko hadisi da Allah ya halatta maka shi kenan saboda kana rayuwa a kasa kullum kai ta kallo aiki ne a kanka kullum sai ka kame idan ka abin da ya fi ƙarfin ka ba yadda za ka yi asasar kullum kaga kenan ya kamata ka bi kowa istighfari ya kamata ka fi kowa rashin barci da daddare an sha giya a gabanka ka gani kana gani ana cin naman alade ko an gayyace ka taro ma akwai naman alade ko naman kariya ce duk ayoyinka na qur'ani sun hana maka zina ta zama abu mai sauki duk inda za ka je wani lokacin gurin ba kuɗi za ka biya ma don ka yi zina a biya ka duk a kasashen nan duk suna aikata haka saboda me su ba su da alƙur'an ba su da sunna kai kuma kana da alƙur'an kana da sunna so whatever where you are going think of your religion first I am a Muslim I should participate in everything that Islam asks me to participate in it kuma I should behave as a Muslim yes kar ka yadda ka canza aƙidarka kar ka yadda ka canza ɗabi'arka abin da ya fi ƙarfin ka bayan da za ka yi shekaru na hannu da ka akwai challenge a kanka a matakin farko Allah ya hana albasha ma zahara min ɗawa ma baƙan duk saƙo za ka yi kisan kai ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق wanda Allah ya hana kisan kai wani bawan Allah a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kiwon dabbobi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda Anas dan Malik ya rawaito wasu mutane baki suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Rahab min Ukal da Uraida suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa suka ce a manzon Allah mu mutanen ƙauye ne mun zo kaza kaza kaza Madina bata musu daɗi ba ciwo ya kama su da zazzaɓi da rashin lafiya wanda Allah sassala muke cewa ku tafi wajen Madina ku je ku sha nonon raƙumi ku sha fitsarin raƙumi ku yi amfani da shi zai zama magani gare ku aka haɗa su da dabbobi da raƙuman annabi da mai kiwon dabbobin gaba ɗaya ya ce ku je ku yi ta sha wallahi da suka fita wajen gari sai suka kama wannan mai kiwon raƙuma na annabi suka kashe shi hatta ra'iyar ganami suka kashe wanda aka haɗa su da shi ya ba su magani suka kashe shi raguwan gaba ɗaya suka kora suka gudu da su garin su ashe yau da suka yi wa kafa ba da islami suka ce mun je da musulunci sun zo wurin annabi ba suna musulmi ba amma saboda wani abu na duniya da suka samu suka bar musulunci suka ce tsirrin da suka kashe shi suka tafi da su gaba ke daya wanda Allah ce sai an nemo su akan wannan mutum guda ɗaya dan kaga musulunci da ke kada na mutum ɗaya sai da aka nemo su annabi ya hukunta su alaihi salatu wassalam abu na biyu yan uwana musulunci ya koya mana girmama juna yawancin ku ilimi ne kawo nan yawancin ku duk wanda ka gaishe a nan a kasar ingila a kasar germany a kasar paris a kasar ina ne yawancin ku mutane ne masu daraja kuna da karatu kuna da ilimi wasu likitoci wasu injiniyoyi wasu shugabannin bature kana kana dilin da bature ka zo kasarsa kuma yana yana kasa da kai ko kuma karfi Allah ya baka da lafiya kana aiki a wani kamfani so ana amfani ne da iliminka da rayuwarka ana cin moriyarka ina son ku nutsu akan wannan maganar tawa kun baro kasashen ku ilimin da kuke da shi da wayewar da kuke da shi wasu kasashe ne suke cin moriya na sun biya ku hakkin ku daidai gwargwado to wannan damar da ubangiji ta baraka ta ala ya baku ku tsaya ku karanta ta ya take tafiya kuna haifan yaya akwai tambayan Allah akan ku dangane da yayan ku duk wanda ya haifi da a nan mutum ɗaya ko biyu wallahi Allah yana bin ka bashi sai ka kula da ɗanka duk wanda ya abandonin ‘ya'yansa a cikin ku wallahi Allah bai zai shi kar ka zo kai asara biyu ku tsaya sosai ku lura da wannan rayuwa yanzu ka karbi euro dubu goma an karbi 35% ko 33% a ciki ka ba da dubu talatin da wani abu idan ka je shago za ka ce wannan akwai tax a ciki an zare in ka je za ka ce wannan microphone akwai tax sai an zara idan ka je za ka ce kayan abinci sai an zara mai in za ka sha a mota sai an zara idan ka ce motar hawa sai an cire tax duk rayuwarka wannan kudin da ka dauka dubu bakwai idan kana dauka euro 10,000 3,000 ya tafi can now ana maka hidima free education free uh, health uh, abin nan da sauransu da abubuwa da sauransu kana biyan kudin wuta kana biyan kudin waya sauransu lissafi ka wayi gari sai ka ga gaba ɗaya ƙarfin nan naka ka ba su ne ka tsaya ka buga lissafi sai ga nawa kake tsira da shi sun zuke suna da wayo sun zuke sun karba babu abin da za ka yi ba a cire kuɗi a hannunka ba kuma da haka suke rayuwa haka suka tsara ƙasarsu kuma dole ka yadda to abin tausayin shi ne wanda bai gane wannan ba bai tsaya ya kama jikinsa ya yi addini yadda ya kamata ya sannan kuma ya ware wani abu da zai ce miki addininsa a cikin abin da ke samu yanzu ka je ka yi aiki a dole dole in kashe ruwa sai an cire tax in kashe siliba akwai tax in kashe mota akwai tax ko mene akwai tax to ina tax din Allah kuma nan ne nake so da magana where is it the taxation of gold what are you giving what amount of money kake giving monthly ga Allah kana taxing kanka kana bawa Allah dan Allah ‘yan uwana musulmi musamman mu ‘yan Afirka baƙaƙe mu gaya wa kanmu gaskiya. Allah ya ba ku lafiya ya ba ku ilimi. Idan ka zo kai karatu a nan ƙasar kai PhD ko kana kana gama za a baka aiki musamman ka ci da yawa sai a baka aiki saboda suna da hankali suna da wayo. Mu kuma kasashen mu tun daga can yadda muke da sauransu kana murna wannan kana yi to rayuwarka yana tafiya shekaru yana tafiya kana ta girma kana ta tsufa kana ta tara yaya ana ta ja ana ta ja to wa me ka bawa Allah yake ja me ka bawa Allah yake ja ga ayyuka birtik da kuke bukata yau duk kasashen turai nan da idan ka je duk inda ka je kowace ƙasa a turai america ingila germany canada paris ina ne duk inda ka je zaka ga yan pakistan suna da katon masallaci suna da motocin daukar gawa ha suna da makarantu schools din su yan indiya haka zaka ga sun yi shekaru suna da 'ya'yansu sojoji 'ya'yansu yan sanda a cikin ƙasar nan a parliament suna da participation a ciki you where are you which kind of sleeping you are doing in ka je kasuwanci sun karbe kasuwanci dole in ka je shago sayan kayan abinci business din gaba ɗaya na hannun ku na foreigners din ku bakake waya a yau mu zo mu ta wahala muna neman masallacin da za mu yi sallah mu ya gagare mu mu barkace da mu da ƴaƴanmu da su dan uwa ke gaya mu yace yanzu kun buga lissafi ƴaƴanku kawai sun ninka ku sau goma da za a kawo ƴaƴanku ba za su yi masallacin ya musu da What is the future of your children? What are you planning for them? Nan da shekara ashirin talatin. What are you planning? Ba kwa jin tsoron su tashi yaran ku bayan kun girma kun mutu. An kai ku kabari ya zuwa ka ce wani a cikin ku ya mutu. Ka sani ko kai ne in yaron ka ya tashi a nan zai ce baba ina masallacin da ka samu ne. Baba ina makarantar da zan je in koyi alkur'ani da sunna. Mutumin jamani ne zai baka masallaci. ba shi bai san musulunci kuma abin da ya yi shi kenan ka rike ka ki ka bayar kuma yanzu na buga ma misali kana ba da tax kullum amma ba ka iya ba Allah tax in ka ji guri yan Somaliya haka suna da guri na sun ci gaba amma mu baƙaƙe mu yan Afirka mun ki yadda mu haɗa kai ba mu yadda ba muna faɗa da juna muna fushi da juna muna kiyayya da juna manyan cikin mu ba ma girma su tsoho wanda ya girma ya shekara arba'in hamsin gubernar restriction film ba mu ɗauke shi ma wani ba wanda ya na da ilimi ko bai ja hadisi da aya ba yau da gobe zai taimaka mana mu ja su zauna mu zama su zama iyayen wata ran za su su bar mana guri yaran mu mai muka musu fulani yanzu wannan mun barin yara nawa kuka shirya nan da shekara ashirin za su shi a cikin yayan ku yes you have to sit and think, think, think. Ku zauna ku yi tunani sosai. To ina tambayar ka, ina tax ɗin da kake ba wa Allah? Ina masallacin ka? Ina makarantar ka? Ina motocin ka? Ina business ɗin ka? Kuma duk mun fi kowa aiki aikin karfi aikin kamfani ba business yaya za mu haɗu muna yin abu guda ɗaya sai mu zo a bamu gida an ce euro miliyan kaza mu shekara goma muna neman taimako mun kasa saboda ba yan kasuwa a cikin mu ba mai kuɗi inda akwai dan businessman a cikin mu wanda muna sallah da shi wallahi sai ba mu aron miliyan euro 10 miliyan 200 miliyan 2 ya ce gashi nan ku ɗauka na ba ku bashi nan da shekara goma ku biya ni ba ku kudin ruwa wallahi sai mun tashi daga baccin da muke kuma duniya ta ci gaba kar mu yadda mu kwanta kowa ya yi haƙuri ya cire abin da yake da shi ya bayar mu gina wa 'ya'yanmu rayuwa kai kai furfura ni na yi furfura na gaji mu yanzu ba da rakiya ne muke wallahi bai kamata mu deceiving ourselves ba wallahi mu yanzu gangara muke kawai muna neman su survive ne duk wanda ya tsallaka shekara arba'in ne yake nema kana jin za ka wata arba'in ne za ka wata tamanin ne to sai kun haɗa kai ku zama ikhwanan ɗan uwan juna kuma ku cire ruwa a hannunku ku ɗauka ku bayar ku ba wa Allah ku gina masallaci ku sai gidaje saboda ‘ya'yanku yau ko juma'a ne kai wanka ka saka kayan ka na gida ka cire kayan aiki a zo a yi sallah a gaisa a ajiye kujeru a sha shayi a ji daɗi gudun wannan akwai farin ciki da wuce wannan kama a ce muna sallah duk wata sai mun tara kuɗin haya duk wata hankalin mu a tashi sai an tara kuɗi da za a biya nan haya ga wancan yana da filaye wancan yana da gidaje suna expansion kuma su mutane ne kuma mutane ne kamar da kuma ana kun yi kokari kuna da naku a wasu kasashen wasu wuraren wallahi duk inda ka baki parasite ne yana makarewa ne a wurin dan pakistan ko dan india ko na ha ku haɗa kai ku gwamnaci juna ku zauna lafiya plan for your future ku yi planning ɗin gobe shi ne ya dame ni ku ba wa ku ilimi ku ne za ku kutar da imanin su wallahi idan ba ku musu makarantar ku ba wallahi za a kwace muku yaya wallahi in baka sa ba sai dan ka ya wayi gari shi ke faɗa da addinin musulunci saboda an kwace maka shi saboda baka yi planning ya za ka rike ɗanka ba da haka ku girmama junanku masu ilimi a cikin ku kusan suna da ilimi professors doctors masu shekaru da suka daɗe a recognizing su a mutunta su a kimanta su a darajta su a mai da su mutane a rinka karɓar shawarar su wannan abu ne mai muhimmanci da haka ake samun tarafi da kuma ya ci gaba da'awa musulmi ana bin ku bashin da'awa ba za ku zo ku zauna a waɗannan ƙasashe na da ba na musulunci ba ba da awa bi zai yi ba ku yi wa kanku da'awa ku karantar da kanku addini dole ku nemi malamai a cikinku da za su rika koya muku alkur'ani su koya muku hadisi idan babu ku nemo wa wasu biza ku kawo su ku yi take responsibilities ɗinsu ku buɗe musu makaranta ku rika ba su albashi su koya muku Allah ya ce annabi ya ce ku girmama su masu ba ku ilimi ku mai da su manya duk wanda bai girmama mai iliminsa ba wanda yake ba shi ilimi ba ba zai samu albarka ba da haka ne za ku ga 'ya'yanku suna competition kuna nan turai kuma wanda yake afirka bai isa ya muku ƙur'ani ko ilimin hadisi ba wallahi za a iya samun yaro ya karatu a nan ya tafi can ya je ya koyar girmama ilimi ba za ku giru ba in babu ilimi ku yadda masallacin ku bai zai rayu ba sai da makaranta sai da ilimi manyan ku zo ku zauna a masallaci a bude qur'ani a karanta a yi hadisi a saurara kowa ya hakura aiki aiki kullum aiki kullum ka ne da kullum to to ko sabon kana aiki baka da lokacin matarka baka da lokacin da zaka zauna a gidanka baka da lokacin da zaka zo masallaci kullum kana tsoraci ka cinye lokacinka alhali kana da right ba za ka ba wa kanka hutu ba kwakwalwar ka ya huta gangan jikin ka ya huta kai ma ka zo kai participate kana cikin al'amuran addini a'a idan ba mu gyara tunaninmu ba ba mu gyara tsarinmu ba za mu sha wahala ka zo duniyar a cikin wahala lahirar ma kuma a cikin wahala ka zo babu daɗi da ka lalle ne mu kula da wannan yana da muhimmanci sannan mu kira kanmu mu musu da'awa sannan mu kira wanda ba mu ba jama'a kun sani da yawa kan na koye muku kar kuma mu koye wa junanmu da yawa daga cikin yan uwanku ba kwa ganin su a masallaci da yawa daga cikin yan uwanku ba su participating in any religious activities kun sani wani hanya kuka yi na gayyato su ku tsamo su daga wannan halin da ke ciki kullum mutum ya baro ghana ya baro nigeria ya baro kamaru ya baro chadi ya baro niger ya zo ya zama jaki neman kuɗi kawai jaki kuma kudin na gaya maka idan ka nemi kudin su suke cinye kudin ka tsaya ka lissafi mai kyau ka samu dubu daya dole dole dubu daya nan ba za ka bane dari bakwai ne naka a cikin dari bakwai ɗin kuma a hanya sai an cire maka wajen dari biyar sai naka a cikin kana jiran ba maka ba da lafiya asibiti kana jiran dan uwanka ba da lafiya ce maka masa da ƴaƴanka na sun girma kana jiran kaza larurar kuɗi ya gagara da ka tsoron talauci ya mana yawa idan mu a rufe a shi muna neman ya zamu rayu da haka ku haɗa kanku ku yi da'awa ku karantar ku samo wa kanku gindin zama ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين abu na uku yaya musulmi za su gina kansu a irin waɗannan ƙasashe da hanyoyin da za ku gina kanku zama masu ƙarfi ku rike addinin ku babu wani ƙarfi da mutum zai samu inda yana musulmi bai da addini zan yi ta maimaita muku irko da addinin don shi za ku shiga aljanna da shi babu na farko yadda musulmi za su yi su gina kansu riko da addini kar ku kyamaci addinin ku a duk inda kuke wallahi wani ce ya zo aiki bature ya ce masa wai juma'a kana fita kullum juma'a da ya ce ka haɗe sama da na sati guda kawai ka zo ka mana aiki mu baka kuɗi yayi dariya ya ce a wani kuma ya ce ya zo zai tafi sai ya ce to ka bari mana in ka tashi sai kai juma'a bai sani ba kawai aiki wani ya ce ya yi shekara guda bai sallah akwai mata wanda aka yi min da zo shekara biyu wani musulmi bai samu sallar juma'a ba yana aiki ka je gurin Allah ka ce masa me ba sai ka canza juma'a ba wani ya zo zai aiki a wani guri wani babban shago ana distribution naman kare naman alade giya da waye sauransu ah, sai ce yana da condition da aka zo yin tafiya ce wacce shan condition yace duk abin da ya shafi daukan giya ko naman kare ko alade ne ba zan yi ba abu dauke na suka ce ba damuwa suka dauke shi da aka duk delivery idan za a yi inda akwai naman giya ko alade ko naman ba shi a ciki domin yake samar wa kansa izza wani aka ce masa ba za ka yi sallah ba ba inda za ka yi sallah ya ce a dole a bani lokaci da na yi sallah ko da a cire kuɗi na ne ce a suka kore shi aiki ashe bayan ya yi watanni ya yi apply ga wani kamfani kawai sai ga shi sun turo masa wannan kamfanin sun dauke shi aiki da mota guda biyu sabo da kuɗi da ya ninka da wani kuɗi da zai ajiye suka ce kuma ya fito any condition da yake da shi kawai suna saboda iliminsa mana idan ka riƙe addini Allah zai mutunta ka zai kimanta ka ba ma jin daɗi mu ga dan uwan mu ya lalace ga mutum kamar kafiri ka haɗu da shi ba musulunci a tattare da shi Allah ya baka abinci, Allah ya baka sha, ba ku da matsalar yunwa, ba ku da matsalar ciwo, ba ku da matsalar kaza. To yaya mutum zai yi rayuwa kamar dabba kawai ba da manufa, ba ka da aims, ba ka da purpose, ba ka da waya a yi heading to, kuma me ka shirya? Me yasa ba za mu zauna ba nan da ce nan da shekara talatin wai me muke so za mu yi ne? Wallahi tallahi nan da shekara talatin ba lalle a same mu dukan mu anan ba wallahi Allah shekara ta ka duba ne talatin wani ta ce ba lalle muna nan ba duk wata ne to what do we plan for the 30 years da suke zuwa what do we plan me muka shirya abu na uku ku kula da tarbiyyar yayan ku na biyar ku kula da tarbiyyar yayan ku dole ne yayan ku sai kun kula da su kan wani ya yadda ya haihu bai kula da ɗansa ba ɗanka ka na matarka da ka zo da ita da gida ko ɗanka na baturiyar da ka aura a nan sunansa ɗanka lallai ka ba shi islam lallai ka kawo ɗanka masallaci in za ka taho kar ka yadda kana zuwa masallaci dai kaɗai ɗanka baya baka in ka mutu bai zai zo ba matarka in ana program na addini ka kira ta da zo ta hau mota ko ta tuko motar ta ko kuma ta zo saboda Allah sai ya tambaye ka ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara da wannan za ku gina kanku ku karfi in kun rike yayanku sai ku zama kuna da bawa nan da shekara hamsin nan da shekara ɗari ba mamaki wani bangare na ƙasar ya dawo hannunku a yanzu ma an fara samun cikin ku akwai soja akwai immigration akwai custom baki dan uwanka to amma in baka gina shi akan musulunci ba shi zai iya representing islam a inda yake aiki kula da yayanku ka ba ɗanka ya rida kai kana sallah ɗanka baya sallah kana shan ruwan zamzam ɗanka yana shan giya kana cin naman kaza da bismillah ɗanka yana cin naman kare kuma maniyin ka ne kai da sababin zuwa ga duniya zai zama maka obstacle zai zama maka matsala ba za ka shiga aljanna ba a wajen Allah in ɗanka ya zama haka wallahi wallahi sai ka mamace ba ka yi ba la shi inna ma amwalukum wa auladukum fitna da dukiya kuɗi da ya'ya fitina za su zama kamar masifa kuma kun sani rayuwa a ƙasar turai ba a yi wa yaro tarbiyya da dole ba a kuri shi yaro ba a yi wa yaro tsawa yaya za ku yi kusa musu sha'awar musulunci da addini idan wannan malamin mai farfara shi ne ke limanci a nan gurin wani shiri kuka yi ku da kuka haifa su zo su rike nan gurin ku jawo su jiki ku yi musu haƙuri ku lallabe su ku kwatanta musu in ba su yi ba yau gobe za su yi ku nuna musu babu wata rayuwa mai daɗi irin islam amma mutum ya wayi gari yana nuna wa ɗansa turanci shi ne kawai kana ganin rayuwar bature ita ce kana ganin allah ya wulaƙanta ka daidai da kai baki ɗan afirka wani a cikin ku muna hira da shi ya burge ya ce ina da yara na sun yi karatu a nan aka haife suna da german passport amma sun koma ghana suna aiki suna bude company sun yi preparing su rayu a can sama da nan sai dai hutu su zo nan guri kawai amma a cikin mu akwai wanda yarensa ma baya iya koya yaronsa yare an kai tafi hutu yana gaisawa da mamanka bai iya magana ba kai ɗanka hutu ya je cikin ɗan uwansa ya zama bincin bai iya ba wanda ma duk kurakurai ne da suke yi duk yadda aka yi ‘ya'yan musu gaje kan wasu su yi shaye-shaye mun sani cewa a rayuwar bature yaro in ya zama shekara 18 years ko yarinya 18 years da yawa mun samu kes da yarinya musulma sai ta kama gidanta ita kadai kawai ta rabu da babanta kar ka bari ka rabu da ita don Allah ka rike ta ka aurar da ita ka ba ta islam da ka za ku gina kanku ne ta hanyar riko da addini za ku gina kanku ne ta hanyar haɗa kanku ku yi ƙarfi sannan za ku gina kanku ta hanyar mai da hankali akan ayyuka masu inganci shiga positions masu kyau a ta aikin ku rika duba wuri mai kyau yadda za ka samu kuɗi mai kyau saboda ka samu abin da za ka yi saving ku gina addini da kudin da kuka samu ku taimaki musulunci da kudin da ku samu kar wani ya zauna yana kwana a bakin titi kowa ya fita ya aiki musulunci bai zo da zaman banza ba halal ne ka yi amfani da bawa din ka karfin da Allah ya baka ka je ka nemi abin da za ka ci ka nemi abin da za ka sha sannan dole ku yi division of labor in ji bature malamin economics a samu suka ce a samu division of labor wancan ya yi kasuwa wannan ya yi aiki ya koyarwa a university wannan ya shiga kamfani wannan ya shiga kaza wannan ya shiga rarraba ayyuka ku tsaya ku yi mapping ku yi mapping gaba ɗaya rayuwarku kuna da doctors nawa how many lawyers you have how many engineers you have How many malam huffaz you have? Su waye suke aiki a wuri kaza? Da wannan ne za mu yi ƙarfi nan da shekara ashirin talatin za mu zama ba ma taɓuwa. Kasuwa kuma na gaya muku kasuwa akwai albarka a cikin kasuwanci business. Kar ku rena business, ku raba kanku. Gashi nan muna gani ku da kanku in kuka bude business ku da kanku za ku yi kanku cinikin da za ku rayu duk wannan hanyoyi ne na bina shakhsiyya yaya za ku gina kawo kanku na ga abu abu na farko ku yi ko da addini sannan duniyar kuma ku neme ta inda Allah ya halatta mu ku neme ta don ku yi wa Allah aiki da duniyar kar ku bari talakawa su yawa a cikin ku a'a kowa babu a'a ya zo neman taimako ne ba kamar zai kuka kowa ba da shi a ha no ku rarraba wasu a samu masu ƙarfi a cikin ku ku yi alfahari da wasu a cikin ku idan kun yi wannan Allah zai taimake ku kwarai da gaske sannan kuma nesanta dukkan haram alijjalu anil haram duk abin da kuka san haram ne to kar ku yi malamai suka ce musulunci ya hana a yi zina ne saboda yuhafiz al-islam ala al-a'rad wal ansab lidhalika mana az-zina musulunci ya hana a yi zina ne aikata haram na zina saboda ya tsare mutunci da gangan jikin dan adam kada a ikhtilaful ansab ikhtilatul ansab a cakuda dangantaka a zo a samu mutum bai da uba kar ka ɗauki maniyinka ka kai wani gidan da ba za ka iya dawo da shi daga baya ba wannan maniyinka da ya tafi wannan maniyinka da ya tafi sau ka tusu al'ummar ku yau wal kiyama sai an tambaye ka a kan shi ranar tashi al kiyama duk wani abu da ka sani na haram ka mai da shi kazanta ka sani rayuwarka fa kai daban ne da rayuwar wanda yake can gida in ka fita wajen aiki sai ka ga haramun dole ba ranar da za ka fita ba kai karo da haram ba wani shiri kai na gamuwa da Allah da tuba istighfari guda nawa kake kullum ka tuna lissafin zunubin da ka gani da idonka kawai kafin ka kwanta istighfari guda nawa kai astaghfirullah astaghfirullah guda nawa amma barnar da ka gani nawa abinda ka ji nawa in ba ka kiyaye wataƙila bakin ka masu ka ɗauki haram ka saka masu rauni kuma sun fada sun yi zurfi sun tafi wurare waɗanda ba kyau akwai hadari ba ƙaramin hadari ba musulunci ya hana sata saboda kar haram ne saboda kar wani ya ɗauki kayan wani wasariku wasariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim amma man taba min ba'di zulmihi وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم musulunci ya kiyaye dukkan dukiya ta mutane kar wani ya ɗebi kayan wani sannan kuma ku kula da iyalinku da matanku iyalinku da matanku na farko dai wanda duk ba shi da aure ya yi ƙoƙari ya aure saboda aure yana ba wa mutum kariya sai dai in baka da lafiya baka da sha'awa amma in dai akwai hanyar ci da sha to ka yi ƙoƙari ka yi aure ko ka nemi mata a ƙasar ku kamata ka ba ta dama ta zo ta amfana da arzikin da Allah ya baka amma ka kafa mata doka ka ja mata kunne saboda akwai matan da an ɗauko su daga gida sun zama su suke juya mai gidan yanzu su ne garin yake hannunsu gaba daya daga duk wanda zai je auro mace a waje a cikin ku to ya kafa mace doka kuma ya tabbatar wanda za ta yi masa ladabi da biyayya ne ba wanda za ta wuce amfani da dokar kasar da take ciki ta ci mutuncin mai gidanta ba yin auren nan shine zai mutunta manzo Allah ya ga taron matasa yace ya mashar shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj ya ku matasa duk wanda yake da ba'a yake da iko ya je ya aure fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj kuna da yaya a tsakaninku idan aure a gida can bai zai ba ga irin alaji nan muna tare da shi idan ba ku haɗa aure tsakanin ku ba waye zai aure yarka kai wannan yan uwantakan da na gaya muku ya zama dole sai kun yi ta mun haifi yara sun girma sun zama samari ana so ka je ya je yana bin yayan turawa yana lalata kansa kuna da yaya sun zama yan mata sun girma suna zuwa tafi sun yi karatu boko sun yi digiri ku duba yara cikin matasan ku ku rinka haɗa aure a tsakani ku haɗa aure ina ba ku shawara ku haɗa aure tsakanin ku shine za ku samu haɗuwar juna ku yi ƙarfi a garin amma kowa ya rike yarsa kowa ya rike ɗansa to wannan ya'yan ku mata da kuke haifa waye zai aura kana zaune za ka ga kai yarka Pakistan dan Pakistan ya ɗaure ta ko ya aure ta ko dan Bangladesh ko dan Venezuela ko dan Switzerland ko dan waye wani ya ce yana gani yarinya ta aka aka tafi da ita Bangladesh tana kuka tana kuka ah to ba a haduwa an yi abu kowa ya tafi wajen aiki kawai yana ganin his living on his own kana da ya'ya 'yan mata a gidanka duk ba a sani ba inda an sani ai sai a nema a duba wannan yaro yana da hankali ko eh ku hana shi da yan wani alaji ka a hada auren su ni auren su a rubuta biki ku taimake su jamin passport jamin passport muslim muslim shi kenan rayuwar ku ta yi karfi to amma kuna kyaman juna ana ƙananan maganganu wani yana fushi da wani wani yana fada da wani wani yana hasada da wani wani baya magana da wani a rayuwa irin wannan gari nesa yanzu ga mutum a gabana in kun zo tafiya wani sai minti talatin bai je gida ba wani awa guda wani two hours kafin ya je gidansa wani kaza wani kaza to yaya za a yi ku haɗu ku san junan ku ku rinka gayyato yayan ku kuna taro a sallah suna ganin juna yara samari sun fita waɗannan sun shigo wani ya ga wata wata kila wata ta ga wani wata kila a wannan yayanka ne alhaji alhamdulillah yaro na ne babba ya zama babba ya gama digiri ya fara aiki a to ai ina da yarinya budurwa mu haɗa su aure mana ku yi zumunci ku yi wannan ba yana da amfani saboda in ba haka ba za ku yi ta haifan 'ya'ya suna tafiya wani guri ko su yi auren fi sabilillahi ko kuma su je su yi ta aikin banza daga ƙarshe abinda nake kira gare shi ne kuma yan uwana babu da gata irin gatan addini la tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu face kuna musulmi akwai kalma da ya kamata na rufe mana da ita a wasu kasashe wataƙila ba nan jamani ba wato irin wasiya din da yana da kyau ku rinka yin wasiya na kowa ya rubuta manzala shi kan ɗayan ku ya mutu ba ce yana da wasiyarsa a ƙarƙashin gidansa in na mutu kaza ne wane su ne yan uwana me amfani wannan ko da Allah ya sa ka faɗi ka mutu to gwamnati ta san you are belonging to some communities za ta ɗauke ka ta kai ka abinda ka mallaka ‘ya'yanka za su gada ko na makamancin amma muna samun damuwa mutum ya zo ya faɗi ya mutu bai da kowa bai kulla alaka da kowa ba gwamnati ta ɗauki gawansa ta je ta ƙona shi mutuwa yau idan ka mutu in ba ka da wannan ‘yan uwa ba ka bayi bar willis ɗin ba za a ɗauki ka je a ƙona ka burka maka wuta to kowa ya rubuta ya bari saboda su suna girmama rubutu mutuwa nan zai iya ɗaukar ka yau ko gobe ba idan ba ka yi ba kuma za ka yi wa kanka asara kuma za ka yi wa kanka asara ina muku addu'a Allah ya karfafe ku Allah ya ba ku lafiya da imani Allah kuma ya girmama ku ya tsare muku addinin ku da ku da ƴaƴan ku da zuri'a ku daga ƙarshe muna addu'a wannan masallaci na rahma Allah ubangiji ya sa albarka labari ya zo mana a wannan ƙasa ta Germany a wannan babban birni na hamburg kun haɗa kai tsakanin community community ko masjid masjid kuna ƙoƙarin ku sai babban wuri wannan abin ya faranta mana mu da muke da'awa da yan uwanmu a najeriya a ghana a ko'ina muna farin cikin allah ya cika muku wannan buri wata rana idan mun zo mu ga wannan babban wuri na ku ne wuri wadatacce kun saya da kuɗin ku ba biyan aya ba wannan tunani ina muku albishin kun ci sa'a kuma yanzu za ku gane kuna da ƙarfi insha Allah in kuka sai wannan guri kuka gan ku a tare na farko za ku samu haɗin kai ɗaya kenan za ku san junanku biyu kenan sannan duk kuɗin da kuke kashewa in kuka daɗa haɗa shi kuna tara kuɗin hayan da ake biya a nan masjidin rahama kudin hayan da ake biya a kan a wancan masjidin tauba kudin hayan da ake biya a wancan auna kuka da shi duk mont kwaje ku sai wani katon plaza shi ma na musulmi ku kafa business kwa bude kamfanoni kwa yi inviting yan uwanku su zo ku kafo ka bude kwa bude restaurant na kwa bude business mai karfi da za ku rika gina da'awa wallahi idan kun rike wannan kun daina zuwa kuna neman taimako taimako ana ta bara ana rubu ana rubu wallahi in kun haɗa kan wallahi ba za ku yi wannan bara ba akawun ne kawai za a ce sai duka rubu yana shiga amma in ba ku yi wannan ba to haka za ku yi ta tafiya a cikin wahala kuma nan da nan za a karya ku wani baba zai mutu zan rufe muku da wannan wasiyar baba ne zai mutu ya ce ban san aya ba ban san hadisi ba amma ni dai ina muku wasiya ku haɗa kanku yaya na sai ya ce a kawo tsintsiya tsintsiyar shara sai aka kawo sai ya ce wa bandan su ya ce karya mini wannan tsintsiyar yaron yayi yayi yayi yayi yayi ya karya shi ya gagare shi ka karya mana yayi ya ce ba mu zai iya karyawa ba sai ce to shi kenan ji kawo tsintsiya da ya kawo sai ya kwanci tsintsiya sai ya watsa tsintsiya ya zuzubar ya zuzubar sai ce kai dauka uku karya kai dauka ka karya gaba ɗaya ba sun minti ɗaya ba sun karya wannan tsintsiya gaba ɗaya sai ce to idan kuka haɗa kanku to wani ba zai nasara a kanku ba kamar yadda ka kasa karya tsintsiyar nan to duk al'ummar da ta haɗa kanta kowane ya zo zai yaƙe ku ba zai iya yaƙen ku ba sannan kuma duk abin da kuka tinkare shi za ku yi shi saboda kuna da ƙarfi amma in kuka bari wancan shi ɗaya a can wancan shi ɗaya a can wancan shi kaɗai a can to za ku yi ta tafiya ne a haka a haka a haka a haka da abinci ya zo sai cinye ku inna ma ta kulu dhibu min al-ghanam al-qasiya idan kura ya zo zai kama akuya yana kama wanda ta tafi tana gefe ne ba ta shiga cikin mutane ba da haka the muslim umma of the euro i am calling you to be united ku zama united the more you are united the more za ku samu ci gaba za ku samu karbuwa zan dakata a nan nasa akwai tambayoyi kuma akwai lokacin sallah abinda na faɗa na daidai allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko bayani ban yi daidai ba allah ya mana kuwa ya haƙuri idan na tsananta ko ko na tsawaita ko na faɗi wasu kalmomi wanda ba haka suke ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sorry, kawana abu, kashi, sorry. A samu wanda zai rika mika microphone ɗin, wani kuma sai rika juya kamera. نعم بسم الله السلام عليكم tambaya ne kaman tun yara wani yake da diya amma shi da matan ba su tare ma matan ba musulma ba ne to ya yi dai kan da zai duka shi da diyan su samu yani contact haka amma kuma ba ta yadda mun ba ta yadda ta sa kamar wani kiyayya tsakanin shi da yan kuma ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi kaga kamar to tun da na yi na kasa yanzu da bari to shi alawar da bar Allah in ta addu'a mata Allah shi da ita domin shi da karfi bai ba abin da ba abin da zai yi shi ne ya dogara kan Allah ya ta addu'a shi wanga kuma ya matsayin shi to abu na farko shi irin wannan matsalar ɗaya daga cikin disadvantages ɗin auren wanda ba musulmi ba ba tare da mutum ya yi wani lissafi ko ya wani ka'ida ba yana da haɗari to daga baya za ka zo ne ka haifi 'ya'ya kuma 'ya'yan nan su koma su zama kafirai da niyyanka ya shiga cikin kafirai ka ƙara musu ƙarfi ka ƙara musu yawa wannan yana daga cikin challenges da yake fuskantar ku musulmi da kuke zama a kasashen turai kun aure su saboda neman takarda kun aure su saboda neman wata dama to a cikin ya kamata a ce lokacin da ka aure ta kai mata wa'azi ka musuluntar da ita to amma tunda ka nuna mata rayuwar duniya ne kawai za ku yi baka nuna mata Allah ba kana tare da ita ta baka mutuncinta da jikinta ka iya subsidin akan wannan amma ka kasa subsidin ka ba ta karɓar shahada dole ‘ya'yanka su goma hannunta kana kallo sai kai kuka ka zuba hawaye ido a nan gurin Allah ba zai tambaye ka akan wannan abun ba kai tsaye tun da misali ka yi iya ƙoƙarin ka na ka karɓi wannan ‘ya'ya kuma ku kun sani cewa ‘ya'ya suna da ƙarfi kuma a turai kun riga kun sani abu uku ne masu daraja da mace da yaro da kare waɗannan su ne masu daraja su suka fi kowa mutunci da kima kuma za a iya taka ka akan waɗannan so ba yadda za ka yi sai ka dinga addu'a nan gaba sai kuma ka kiyaye sannan duk wanda yake auren wanda ba musulma ba ya kokari ya musulunta da ita ba ta kalmar shahada gaskiya ba ka da wani kuzuri a wajen Allah ka zo ka yi ta tara yaya in ba ka ba ka daina haihuwa ya fi maka alheri kar ka bari bayan jari akan ka je ka kara musu yawa ka kiyaye Allahu akbar na next Assalamu alaikum.
na bismillah Now, question now almost similar amma ya gwaji. Na farko shi ne kama wani age in Islam yaro zai yi ke ya samu kai saboda kana don kana ba yaro tarbiyya especially garinga. Wani age in Islam yaro na da limit wani age al gaskiya lokacin da you don't have any resources that kai shi kuma ka ce to ni na sun yi best na.
mu mu a musulunci thank you very much I understand your question Yeah.
mu a musulunci yaron ka tun ranar da aka haife shi har ya mutu yana gargashin ka ne da kulawar ka tun ranar da ka haife shi ba wai kawai irin yadda bature yake cewa in ya kai shekara sha takwas a yi buɗe alƙa'ida su ba a no ɗanka yana tare da kai yasa yanzu annabi yaqub ya zo zai mutu ya tare ƴaƴansa gaba ɗaya ya bani ya ya ku ƴaƴana inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وكذا كذا كذا صورت ذاك مو أمسلم شيء babu wani lokacin da ɗanka baya ƙarƙashin ka kullum za ka ce yi kai kawai na na biyu kuma shi kama mutum na iya rabu da matar shi saboda ka try ya zama musulma sai aka biyu kadara ba ƙwarai kuwa idan kai ƙoƙari ta zama musulma ba ta rabu ta zama musulma ba ta rabu da ita na neman wata ƙwarai da gaske sosai ma kuwa wannan yana da muhimmanci ƙwarai yawwa Allah gane da mu. dole mu ma to kaga wannan shine malam yanzu kaga abin da nake gaya kun ga karatun namu a haɗe yake inda kun haɗa kai kuna son junan ku kuna gina wa juna in mutum ya tashi aure sai aure yan gidan alhaji wani wani aure yan gidan ba ku da wannan problem din insha Allah wannan da shekaru wannan abin zai ne saboda ƴaƴan ku kuka ce yanzu sun ninka ku ya kai sau ashirin sau sau goma ko sau kaza kenan za ku samu ƴaƴan ku za su samu abin da za su aura ba wai yaro ɗan kai tashi zai aure wata duniya ko ya ce auri wannan wadda da zai iya mata a wannan ba amma muna sha'awa kuma muna so mu ga kuna auren fararen kuna ba su kalmar shahada muna sa haka lalle muna kaunar haka muna so kware da ciki na ok to za yi mai addu'a ne ko kuma an yi sallah za a yi tambayoyi na me kuka yi to wanda yake da tambaya idan an yi sallah sai mu zo mu ci gaba insha Allah inna alhamdulillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi